إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa ci gaba da karatun da muka saba yi a wannan dare na asabar cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus sunna wal jama'a kan sharhi na wannan babban littafi kashfu shubahat na al'allama muhammad bin uthaymin da yawa littafin muhammad bin abdul wahab sharhi yau muna hijira kwanan wata iya da goma sha bakwai da wata rabi'ul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya kusan daidai da sha biyar ga watan sha daya miladiya na da dubu biyu da goma sha tara sati da ya gabata mun tsaya a kan matsala malam lokacin da ya yi bayanin kashe-kashe na tauhidi kuma ya ce na tauhidi na farko ya kunshi tauhidi na biyu balma ya kasance ya lazance shi tauhidin rububiya idan mutum ya tabbatar da tauhidi na uluhiya to kuma dole ne a kan shi tabbatar da tauhidi na rububiya bayanin wannan ya riga ya gabata inda muka tsaya idan ban mance ba faɗar shi da ya ce fa'iza a rattar dalila ala ana haƙula illazi na ƙatalahun rasulullah sallallahu alaihi sallama ya shahadu na bi haza faƙra'u ƙaunallahi ta'ala ƙulman yarzukukun minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal abasar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله kul fa'anna tusharu wannan ayoyi mana ya kawo su ne kawo hujja da cewa tauhidi na rububiya bayya sanya mutum ya kasance mumini wanda zai kange imanin wannan nashi da tauhidi na rububiya bayya kange shi da a yaƙe shi saboda ba musulmi ba ne ba kamar yadda yake cewa zakarar mu'allifu rahimahullah wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahama Allah ta kara tabbata gare shi ya ambata huna anan dalilu ma qarrara anna haula'i yuqirruna bi tauhid rububiyya cewa dalilin da cewa wa'annan sun tabbatar da tauhidi na rububiyya walakinahu ata bihi ala sabili su'al sai dai ya zo da shi abu sa fuska ta tambaya wal jawabu li yakuna hadha amkan domin wannan ba da amsa ya kasance shi yahi tabbatas da wa athbata yahi tabbatas da wa atamma fil istidlal yahi kawo dalili hujja ka tambayi mutum akan abin da ya sani wannan shi yahi dama ka ka samu dama ka kawo mai hujja faqala fa idza aradta dalila idan ka so dalili faƙra ƙaulallahi ƙaulahu ta'ala ka karanta faɗa Allah maɗaukaki da ya cewa wa'andan kafirai ƙulman yarzuku kun minas sama wal ardu ka tambaye su wane ne yake arzitar da su daga sama haka ya arzitar da su daga ƙasa har zuwa ƙarshen aya amsar da za su bada fasai ƙulun Allah sun tabbata cewa ba wanda yake ba da wannan sai Allah maɗaukaki faƙul afala tattaqun ka ce musu in haka nan ne dan me ba za ku ji tsoron Allah ba yani idza kuntum tuqirruna bi hadha idan kuka kasance kuna tabbatar da wannan cewa Allah shi ke arzita ku daga sama da ƙasa afala tattaqun Allah dan me ba za ku ji tsoron Allah ba allazi aqarartum wanda kuka tabbata lahu bi tamamil mulk wanda kuka tabbata mashi cikakken mulki wa tamamil tadbir kuka tabbata mai cikakken jujjuya al'amura wa annahu wahdahu al-khaliqur raziq kuma cewa shi kadai ne mahalicci ar-raziq mai arzitawa al-maliku mamallakin komai lis-sam'i wal absar wanda ya mallaki ji da saurare ko ji da gani al-mukhrij lil hayy min al-mayyit wanda yake fitar da daga rayayye ya fitar da matacce daga matacce ya fitar da rayayye almudabbir li jami'il umur wanda yake jujjuya al'amura wa hadha al-istifham wannan kuma tambaya litawbih ba dan komai ba saboda a kwara musu tambaya ce wadda Allah madaukaki ba amsa yake bukata ba innama ya tambaye su ne saboda ya tabbatar musu da abin da suke ci tambaya ce ta kwarawa wal'ilzam tambaya ce ta tilastar da mutum akan abin da yake kanshi ai annakum idan a ƙarartun bizalika cewa in kun tabbata wannan kun tabbata wa kawunan ku wannan lazimakum an tattakullaha to ya zanto tilas ne ku ji tsoron Allah maɗaukaki wa ta'buduhu wahdahu ku bauta mishi shi kaɗai la sharika la bai da abokin tarayya kidan bai dace ba ku bauta wa Allah kuma ku je ku bauta wa wasu gumaka daban ko wasu mutane daban qala wa qawluhu hakanan da faɗan shi da yace ya'ani waqra qawluhu ka karanta hallau faɗa Allah madaukake da yace qul limanil ardu wa man fiha ka tambaye su al ardu qasa da abin da ke cikin ta na wane ne ila akhir al aya har zuwa karshen ayoyi ila ila akhir al ayat wa hadhihi al ayat malai ce wannan ayoyi mimma ya dullu ala annal mushrikina na daga abin da yake nuni cewa mushrikai allazina bu'itha fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa'anda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su yuqirruna bi tauhid rububiyya suna tabbatar da tauhidi na rububiyya fa innahum yuqirruna bi anna al-ardha wa man fiha lillahi la sharika la sun tabbata cewa ƙasa da abin da ke cikinta dukkan mulki ne na Allah madaukaki wannan labul mulki ne wa yuqirruna bi anna Allah huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard sun tabbata cewa Allah shine ya halicci samai da kasai wa annahu rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma wa yuqirruna bi anna bi yadihi malakutu kulli shay kuma sun tabbata cewa Allah madaukaki shi yake da mulkin kowane abu halitta kowace iri mulki ne na Allah wa annahu huwa alladhi yujiru wa la yujaru alai kuma shine Allah da yake daukan makwabtaka wani ba a daukan makwabtaka shi a ce wani abu ya barazanar da mutum ya je ya neman mafaka to wajen Allah ake neman mafaka ba Allah bai ya neman mafaka wajen wani wa kullu hadha kuma dukkan wannan mulzimul lahum iya tilastaswa a kansu bi an ya abudullaha wahdahu cewa su bauta wa Allah shi kadai wa yufriduhu bil ibada su kadaitar da shi da bauta wani hadha dalilan haka ne ja'a tawbihuhum bi sigatil istifham sai kwara musu da wulakantar da su yazo a siga ko kuma yanayi na tambaya fi khitami kulli aya a cikin kowace ƙarshen aya min al-ayati thalatha na ayoyin wannan guda uku da suka gabata aya ta farko mai Allah maɗaukake ce faƙul afala tattaƙun ko don menene ba za ku ji tsoron Allah ma kenan wannan taubihi ne aya ta biyu Allah maɗaukake ce musu sai ƙuluna la ƙul afala tusharun don menene za a kaudar da hankulan daga yin imani da Allah cewa shine abin bauta kadai a yi zamanto a wawantar da hankalinku ku je ku bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki idan dukkan kowanne daga cikin ayoyin wannan Allah maɗaukaki iya ƙwara musu akan rashin fahimtar su kuma akan zaluncin da suka wa Allah da cewa su bautawa Allah kuma su bautawa Allah madaukaki wa'annan abubuwa walam yudkhiluhum fi tauhid wannan kuma bai shigar da su ba a cikin tauhidi alladhi da'ahum ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kiraye su ya zuwa ga shi wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu kuma kasancewa tauhidin da suka yi musu shi huwa tauhidul ibada shine tauhidi na bauta alladhi yusammihi almushrikuna fi zamanina al-i'tiqad wanda mushrikan zamaninmu a yanzu suke cewa i'tiqadi kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara kama yadda suka kasance suna roƙon Allah dare da rana wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya thumma minhum man yad'u al-mala'ika daga cikin su akwai wanda yake roƙon mala'iku li ajli silatihim salahihim wa taqarrubuhim min Allah dalilin cewa nagartattun bayi ne kuma mukusanta ne daga Allah madaukaki li yashfa'u lahu domin ya bashi ya nema mai ceto aw yad'u rajulan ko kuma ya roƙi wani mutum salihan nagari misal lata kama allata kinnan aw nabiyyan ko ya roƙi wani annabi مثل عيسى دكما عيسى وعرفت كما كسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شوى منظر الله وند سيراد أمن شاء الله سكار تبتا قريش قاتلهم على هذا الشرك ضد حكنا مزالة صلى الله عليه وسلم يا يا كيسو أبسا ون الشركة ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله كما يكرا يسو يزوى tsantsantar da bauta ga Allah maɗaukaki wahdahu shi kadai kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce fala ta du'uma Allah ilahan akhar kadda ku saki ku roƙi tare da Allah wani Allah daban wannan roƙo ana nihin bauta a ƙarƙashin wannan ne mana ya ce wal ayatu dalatu ala annal mushrikina alladhina ba'atha fihim an-nabi ayoyin wannan suna nuni ne a bisa cewa mushrikan da manzo Allah sa aka aiko musu manzo sallallahu alaihi wasallam yuqirruna bi tauhid rububiyya kathira cewa wa'anda tana tabbatar da sun tabbatar da tauhidi na rububiyya suna da yawa nan da yayi alama ce ce fa idza tahaqqaqta annahum sai ce ai alladhina bu'itha fihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mushrikin ya'ni nabiyu yace tauhid rububiyya wa huwa i'tiqad tauhidi na rububiya shine kudirin cewa annallaha wahdahu cewa Allah wanda ya kasance shi kadai huwal khaliqul malikul mudabbir li jami'il umur shine mahalicci mamallaki na gaskiya mai mulki na gaskiya al mudabbir li jami'il umur wanda yake jujjuya dukkan al'amura kalkashin wannan yace ai anna imanahum bi anna Allah huwal khaliqul malik al mudabbir cewa imanunsu da cewa Allah maɗaukaki shine mahalicci shine mai mamallaki almudabbir li jami'il umur shine yake jujjuya dukkan al'amura lam yudkhiluhum fi tauhid al-ibada bai shigar da su ba a cikin tauhidi na bauta alladhi da'ahum ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye su zuwa gare shi wa ala alihi wanda amincin Allah ya ƙara tabbata a bisa 'yan gidan shi wa sallam ya kubutar da su ولم يعصمهم دماءهم وأموالهم wannan tauhidi na rububiya bai kange dukiyoyinsu ba da jinanansu ba ai idan arafta annan ladhi ankaruhu idan ka san abin da suka yi musun shi ko tauhidul ibada shine tauhidi ibada alladhi yusammihi kama qala shaykh rahimahullah wanda mutane mushriku zamanina mushrikan zamanin mu suke ambata shi kamar yadda malam ya faɗi al'itikad suka ce itikadi ne ta bayyana laka an na hada lade a ƙarro bihi la yakfi fi tauhid zai bayyana gare ka cewa abin da suka tabbatar da shi na tauhidi na rububiya bayya isa tauhidi kenan ba tauhidi ba ne tsantsa bal wala yakfi fil islam kulla bal bari bai isa ba ga musulunci gaba ɗaya fa inna man lam yukir bi tauhidil ibada domin dukkan wanda bai tabbatar da tauhidi na ibada ba fa innahu laysa bi muslim ba musulmi bane ba da dai musulmi ne da Allah bai yi umarnin manzon shi ya yaki kafiran Quraysh ba hatta walau aqarra bi tauhid rububiyya ko da dai ya tabbatar da tauhidi na rububiyya ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين دليلا هكا مزال صلى الله عليه وسلم يا ياكي مشركي مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ضد cewa suna tabbatar da tauhidi na rububiyya kama taqaddama kama yanda ya gabata قال يعني أن هؤلاء المشركين cewa wa'annan mushrikai fi ibadatillah cikin bautar Allah madaukaki kanu yad'una Allah ta'ala suna roƙon Allah madaukaki ko suna bautawa Allah madaukaki idza tatarru ila zalika in sun matsu ya zuwa su roƙi Allah madaukaki ta Allah madaukaki ta fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din lokacin da suka shiga cikin ruwa suka ga musiba igiyar ruwa za ta tafi da su an taso iska kogi zai nitsar da su sai su mene so su roƙi Allah Allah taimaka Allah kare Allah hudda mu lahiya to duk lokacin kuma da Allah madaukaki ya tsau ya kubutar da su sai su komo kuma suna shirka ga Allah madaukaki to shine anan ma kusan haka nan ne malai yace wa minhum man yad'u al mala'ikata liqurbihim min Allah na daga cikin wanda suke bautawa Allah madaukaki wanda suke roƙon mala'iku saboda kusancinsu da Allah azza wa jal wa yaz'umuna anna man qarraba min Allah min qurbin min Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa mustahiqu lil ibada suna rayawa cewa wanda yake kusa da Allah madaukaki to ya cancanci abota mishi wannan kuma ba abin da yake ga su sai jahilci wa hadha min jahlihim dalilan haka mala yace wannan kuma daga jahilcin su ne fa innal ibadata haqqun lillah wahda domin bauta haƙƙi ne na Allah tsantsa kuma na daga cikin bauta roƙo wannan kuma zai gaba ka hallo da wanda suke neman bokaye su nema musu kusanta da aljannu su biya musu bukatu da abin da ya kama da haka wanda kama ba shi ba bambanci da wanda zai nemi biyan bukata ga wani annabi ko manzo ko ya nemi biyan bukata ga wani mala'ika ko abin da ya kama da haka domin dukkan wannan ayyuka ne na Allah madaukaki ba wanda yake iya jawo amfani ko alkhairi sai Allah madaukaki idan mutum ya nemi wani alkhairi ko kuma wani kare kangiya daga sharrato daga sharri ya hada bauta Allah da wani Allah kenan yayi shirka shi yasa yace fa huwa mustahiqul lil ibada wa hadha min jalim fa innal ibadata haqqul lillah domin bauta haƙƙi ne na Allah wahdahu shi kadai la yushrikuhu fiha ahadun ba wani mahluki mahalici wanda yake tarayya da Allah a cikin wannan nau'i na bauta wa anna minhum hallauna daga cikin su man yad'u lata akwai wanda yake roƙon lata wallata bi tashdid lat allata kinnan ya zamanto an wa lam shadda ismu fa'il min al-lut suna ne na mai aiki daga al-lut wa asluhu rajulun aslin lata kinnan wani mutum ne kana ya luttu sawiqa lil hujjaj iya dama wannan sawiq kama wani abu ne wanda yake kama da gumba sai dai ba gumba bane ba, ba ana yin shi da garin alkama ne da mai sai zamanto an dama shi sai zamanto iya damawa alhazai iya ba su sadaka iya ciyar da su ay yaj'alu fihi saman iya sanya mai daskarare wa yut'imuhu alhujjaj iya ciyar da alhazai sai aka sanya mai wannan latakin dalilin aikin da yake na dama wannan garin alkama ko garin abin da ya kama da haka ko na dabino yasa da ya sa mai falamma mata akafu ala qabri lokacin da ya mutu sai mutane suka zo suka tsaya a kan kabarin shi suna bauta mashi sun ma abaduhu daga baya har suka kai ga suna bauta mashi kuma nan cewa ya roƙa musu Allah ko kuma ya ba su kaza ko kuma su kusanta da shi ya zuwa ga Allah madaukaki wa anna minhum man ya'budu al-masiha alayhi salam na daga cikin su hallau wanda suke bautawa Isa alayhi salam likaunihi ayatun min ayatillah domin kasancewa shi ayatan aya ce daga ayoyi na Allah maɗaukaki wa anna minhum man ya'budu al-awliya na daga cikin su wanda suke bautawa waliyan Allah li qurbihim min Allah subhanahu wa ta'ala domin kusancin su da Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya kuma ya ɗaukaka wa kullu hadha min tazyin shayatin aw shaytan dukkan wannan na daga cikin ƙawatawa ta shaidan shaidan yake ƙawata musu wannan lahum a'malahum ya ƙawata musu ayyukansu allati dallu biha an siratul mustaqim wanda suka kauce suka bace daga hanya mai kakka ita ce tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki iya cewa qul hal unabbiukum bil akhsarina amala ashe yanzu ba zan ba ku labari ba game da waɗanda suka yi kowa tabewa a ayyukansu suka yi ayyuka na hasara alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune wanda ayyukansu ya bace a rayuwar duniya ya zamanto sun kama hanya wadda ta zama to ba ta kirki ba hanya ta bata a rayuwarsu ta duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kuma matsalar suna kyautata zaton cewa su fa suna kyautata na daga cikin mutanen da suke kyautata ayyuka su ayyukan su sune na kwarai ayyukan wasu ba na kwarai bane ba alhali kuma sun bar tafarki na Allah sun bar tafarki na manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan idan kana neman mutanen da suka zamanto tababbu wanda suka lalatar da ayyukansu a wannan duniya idan ka zo irin wannan mutane ka same su ka samu abin da kake nema ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa'annan sune wa'anda suka kafirce da ayoyin ubangijinsu wa liqa'ihi da gamuwa da shi ranar kiyama fa habitat a'maluhum ayyukansu sun lalace sun sarayanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranar kiyama ba za mu tsaida musu ba ma'auni na aiki domin ayyukansa asalan ba aiki bane ba na kwarai barantana a aunan shi qala hadhihi matufatun ala qawlihi wannan kuma an raba ta ne a fada Allah madaukaki da yace fa idza tahaqqaqta idan ka tabbata ai ashirku fil ibada cewa shirki a cikin bauta haythu kanu ya'buduna ghayra Allah ma'ahu suna bautawa wani Allah tare da Allah وليس المراد الشرك في الربوبيه anan ba ana nihin ba shirka na rububiyya domin su da kansu sun tabbata ba wanda ya halicci sama ba wanda ya halicci ƙasa ba mai ruwa ba mai arzitawa ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah sun tabbata da haka nan amma matsalar su da suka hada bauta Allah da wani Allah wanda shi ya kamata su bautawa shi kadai tunda shi yake da mulkin wannan shi yake irin wannan ayyuka sai suka hada bauta Allah da wani Allah shine annal mushrikin alladhina بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مشركان دا aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin su kanu yu'minuna sun kasance suna imani bi anna Allah wahdahu huwa rabb cewa Allah madaukake shi kadai ne ubangiji wa annahu mujibu da'watil muttarin cewa kuma shine mai karba addu'a ko roƙon wanda suka shiga cikin matsala cikin tsanani wa annahu huwa alladhi yakshifu su'a kuma shine mai kwaranye wani mummunan abu ila gairi zalika ya zuwa wani abin da ya kama da haka mimma zakarallahu anhum na daga abin da Allah maɗaukaki ya ambata daga gare su min iqrarihim bi rububiyyatillahi azza wa jalla wahda na cewa sun tabbatawa cewa Allah maɗaukaki shi yake da irin wannan ayyuka wanda ya girmama kuma ya buwaya wanda ya zamanto shi kadai ne fa nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi wanda tsira da mun Allah su kara tabbata gare shi qatala haula'i ya yaƙi wa'annan mushrikai alladhina lam yuqirru bi tauhidil ibada wa'anda basu tabbata ba da tauhidi na bauta bal istahalla dima'ahum face sai da ya halittar da jinanansu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa in kanu yuqirruna duk da cewa sun tabbata bi anna Allah wahdahu wal khaliq cewa Allah shi kadai shine mahalicci li'annahum lam ya'buduhu domin basu bauta mishi ba walam yukhrisu lahu al ibada kuma in sun bauta mashi ma ba su tsantsantar da bauta gare shi ba qala wal ikhlasu lillahi ma'anahu ikhlasi ga Allah ma'anar shi an yaqsud al mar'u bi ibadatihi at taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala wal wusul ila dar karamati abinda ake cewa ikhlasi ma'anar shi shine mutum yanihi da bautar shi kusanta ya zuwa ga Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya ɗaukaka kuma da saduwa ko kai gacci ya zuwa gida wanda ya zama to na karamci ne ita ce aljanna wannan shine ikhlas ana nihin duk abin da mutum zai yi na bauta to ya yi shi dan Allah ba dan wani ba ya yi wa Allah madaukaki wannan abu ba wani ba ya'ani anna hadal asnam hadhihi al asnam nan da yayi a bayan ya kawo wannan aya ƙarshen suratul ra'd aya ta 14 kai yace ya'ani ana nihi hadhihi al-asnam wannan gumaka allati yad'unaha wadda suke roƙonta min dunillah ko suke bauta mata kuma bayan Allah la tastajibu lahum bi shay batta karba musu da wani abu roƙonta suke amma ba sa samun abinda suke nema na bukata kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace waman adallu wane ne yahi bacewa mimman yad'u min dunillah ga wanda yake roƙon koma bayan Allah man la yastajibu la wanda bai ya karba mushi roƙon shi ila yawmil qiyama kai hatta shin kiyama ba zai karba mushi wa hum an du'aihim ghafilun bugo da ƙari game da roƙon da suke musu rafkan nan ne bisan ba ma ana roƙon su saboda gumaka ne su da kansu suka zo suka je daji suka saro itace suka zo suka sassaka kuma suka zo suka jingine suna da roƙon na kaga wannan abu babu abin da yi wannan rishin hankali kala wai za hushiran nasu idan aka tada mutane tashin kiyama kanu lahum ada'an za wannan gumaka za su kasance musu mikiya wa kanu bi ibadatihim kafirin za su kafircewa wannan bauta da ake bauta za ce a ba mu ake bauta ba ba bautan mu ba ake yi قال قوله وتحققت تتبت معطوف على قوله الرابع شنو دا فدا شي da yace fa idza tahaqqaqta nam qala wad du'a ala nu'ayn in shi kuma roko ya kasu kashi guda biyu al awwal roko na farko du'a ibadatin roko na bauta بأن يتعبد للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه shine mutum wanda zai bautawa wanda yake almad'u mai wanda yake roƙo talaban li thawab iya neman lada wa khawfan min iqabihi kuma iya neman iya tsoron ukuba ga wanda yake roƙo to wannan sai zamanto mene ibada ce addu'a ce ta tabauta ka roƙe kana roƙo saboda mene saboda lada kuma kana roƙo saboda tsoron wata ukuba wa hadha la yasihhu li ghairillah irin wannan roƙo bai dace ba ga wannan Allah madaukaki wa sarfuhu li ghairillah shirkun akbar karkata akala irin wannan roƙo shirka ne da Allah mai girma wannan shirka ce babba mukhrijun anil millah wanda zai fitar da mutum daga musulunci wa alaihi yaqa'ul wa'id fi qawlihi ta'ala kuma akan irin wannan roko ne narkon azaba yake tabbata a cikin fada Allah madaukaki da yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda suke girman kai game da bauta mun roko na roko na neman lada da roko na neman azaba na kangewa daga azaba sai dukhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga cikin aljanna a jahannama za su shiga cikin jahannama dakhirina suna wulakantattu makaskanta nam ya isa da su akan cewa wannan nau'i na tawassuli ko lahiya su roƙi wannan abu akan cewa ya ba su wani arziki ko kuma ya kare su daga wani wata alloba ko ta musiba wannan irin wannan shine shirka akbar saboda mene saboda wannan aiki ne na Allah ba na wannan sannan ka bautawa Allah ka bautawa wani Allah akan abin da haƙƙi ne na Allah madauki sai zama to shirka ne shirka ne babba na alqismu thani roko kashi na biyu du'aul hayy bima yaqdiru alayhi roƙon rayayye ga abin da yake da iko akan shi misal kwatamcin ka ce ya fulani iskini wani ba na ruwa in sha falashe fihi wannan babu matsala a cikin shi saboda mene iya iya baka ruwa ka sha iya da ikon da zai baka ga ruwa a gaban shi mulkin shi ne ya dauka ya baka ko kuma iya bakin rijiya ya jawo ruwa wani ba na ruwa in sha ko babban foko abin da ya kama da alƙismu misali kaso na uku du'a'ul mayyit aw al-gha'ibi bi mithli hadha roƙon mamaci ko kuma wanda bayyanar da kwatancin wannan mutum ne ya mutu ka ce wani ba ni ba ni arziki ba ni kaza ba ni lahiya ba na haifuwa ba na dukiya arzita ne ko ba na ruwa isha a mace yake kinan wannan abu ne wanda ya zama to ba zai iya ba ba mulkin shi bane ba qala du'a'ul mayyit aw al-gha'ib ko kuma wanda bayyana yanzu kamar yanzu so tari zaka ji mutum zai ne waya yayi tuntube ya fadi ya ce dan amina taimaka ko shehul ko shehu ahmad ko abin da ya kama da haka bayan ya riga ya mutu ko iya nan bayyanan bayya wurin ka barantana ya tallaba ma lokacin da zaka fadi ya kama ka kinan wannan ba wanda zai iya yi wannan aiki a wannan lokacin sai Allah madaukaki shine yace du'aul mayyit aw al-ghaib bi mithli hadha fa innahu shirkun wannan shirka ne li anna al-mayyit aw al-ghaiba domin mamaci ko wanda bayanan la yumkin an yuqaw an yaquma bi mithli hadha ba zai iya yin irin wannan aiki ba fa du'auhu iyahu kiran shi roƙon shi da irin wannan abu ya dulla ala annahu ya'taqid anna lahu tasarrufan fil kawn kenan mutum iya da wani nau'i na kudirewa cewa wannan mutum iya da wani tasarrufi iya da wani jujjuyawa a cikin kauni iya da wani mulki na wani daban fa yakunu bidhalika mushrikan da wannan sai kasance mushriki idan ya zama to iya da ilimi domin shirka tana tabbata akan abu kai shi kana da ilimi ba jahilci ba wannan na daga cikin sharuɗan da baka cewa mutum mushriki ne sai ka karantar da shi akan wannan abu shirka ne saboda iyaye zuwa ya zama to yayi aikin shirka amma ba ka ce ba mushriki saboda bai san abin da yake ba na'am ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba akwai abin da aka tsallake alqismul awwal du'a'ullahi subhanahu wa ta'ala bima la yaqdiru alayhi illa huwa du'a'ullahi subhanahu wa ta'ala bima la yaqdiru alaihi illa huwa wa huwa ibadatu lillahi ta'ala kenan roƙon Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa ta'ala ya daukaka da abinda Allah madaukaki yake yi yaqdiru alaihi illa huwa da wanda ba wanda ya roƙi Allah shi kadai abinda ba wanda ya isa yi shi sai Allah madaukaki wa huwa ibadatu lillahi ta'ala wannan bauta ce ta Allah madaukaki li'annahu yatadammanu al-iftiqar ila Allah ta'ala domin wannan irin roƙo ya ƙunshi talautaka ya zuwa ga Allah maɗaukaki kai mabukaci ne zuwa ga Allah maɗaukaki wallu ju'i ilaihi kuma ka karkata ya zuwa biyan bukatar kai zuwa ga Allah maɗaukaki wa itiqadu annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahma kuma ka kudure cewa Allah mai iko ne mai kyauta ne mai yalwaci ne mai falala ne mai yalwashi falalashi ta yalwaci komi sannan kuma rahama shi ta yalwaci komi faman da'a ghairar Allah idan wani ya yi roƙi kuma bayan Allah maɗaukaki mai girma da wa bi shay'in da wani abu la ya kadiru alaihi illallah wanda ba wanda zai iya yin wannan sai Allah fa huwa mushrikun kafir kidan wannan mushriki mushriki ne kafiri ne sawa'un kana al-mad'u hayyan aw mayitan yayi daidai ya dace wanda ake kira rayayye ne ko mace ce idan mutum ya roƙi koma bayan Allah maɗaukaki da abin da ba wanda ya isa ya yi shi sai Allah wanda ya roƙa mamaci ne ko rayayye to wannan ya yi shirka da Allah maɗaukaki kuma irin wannan abu shi ne yake abuwa su tare a cikin al'umma za ka ga mutum ya je iya roƙon wani haihuwa ba ya ce roƙa min Allah ba Allah ya bani haihuwa kawai ta a ce ai alƙalamin shi kai yi gare shi da yayi ne kawai yankan yankan aska ne ko yankan menene kai tsaye kawai abin yake ba kenan kamar suna nihin cewa shi ke da tasirin wannan ba ko kuma mutum ya je wajen kabari ya roƙo akan cewa mai kabarin wannan mai wanda yake binne ba shi arziki ko haihuwa ko abin da ya kamata kenan shi kuma arziki da haihuwa da lahiya da cuta da waraka ba wanda ya mallake ta sai Allah madaukaki na'am kenan wannan shine nau'i na shirka babba nam ziyarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a ziyarci makabarta kaburruka saboda iza wa'azi saboda tana tunatar da mutuwa amma ba da sunan bauta ba ba da sunan ka je ka roƙi wanda za ka je ko mun darajar shi suna waliyan a ce wannan kaburruka ne na waliyai in suka je ziyarar wannan da nihin Allah ya biya musu bukatar shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashuddu rihal illa ila salasati masajid kada ku dar masardin bulaguro da sunan ziyarta da sunan ibada sai wurare guda uku kawai masjidul haram masallacin harami makka masjidi hadha inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masallaci na wannan wa masjidul qudus masallacin kudus kenan wannan masallatai su ne ake kulla sirdin bulaguro ka hau mota ka taka ko jirgi ko moto ko wani abu ko jakinka ko doki da sunan ibada ka je wannan wuri amma kuma bayan wannan babu wuraren da zaka je da sunan da sunan ibada bugu da ƙari kuma inda an je ziyara ma an tafi ziyara ne saboda ta tunatar da mutane mutuwa ba da wannan manuha ake ba da wata manuha daban ta biyan bukata ko ta girmama waliyai ko abin da ya kama da haka na'am ko neman falala da abin da ya kamata yawwa wannan kuma ba sai ba sai kabrukan wanne ba makabarta na kowa da kowa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da ziyarta kaburruka saboda akwai wani nau'i na shirka na jahiliya da farko wanda ake yi daga baya bayan sun fahimci addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratul qabr fal'ana fazuruha fa innaha tudhakkirukum mautakum tana tana tana da na hana ku ku ziyarci makabarta yanzu ku ziyarce ta domin tana tana muku mutuwa tudhakkirukum maut addu'a kake musu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da yanda zaka wa mamata addu'a da zaran zaka sanya wa kafaka cikin makabarta zaka ce assalamu alaikum ahli dar qaumin min al-muslimin wal mu'minin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم akwai sigogi da yawa na addu'a wanda ya kamata da zaka je ki nema musu gafara kai ka musu addu'a Allah ya rahamce su ya gafarce su kai kuma mu kuda ku kai saura kuma kuma Allah ya muku rahama ya gafarta lokacin da suka mutu suka tsaya akan kabarin shi saboda bauta na'am akufu shi ne tsayawa da sunan bauta na almajir babu laifi in za ka shiga za ka yi gaba daya kuma babu laifi kuma ka keɓance ɗan uwanka wani makusanci ko ba ko kane kowa ko ɗan uwa haka ko amini da sauransu ka keɓance shi da addu'a amma wannan haƙƙi ne na wanda suke mamata da za ka shiga kamar su wannan addu'a ta gaba ɗaya na in ka shiga kuma babu laihi ka keɓance wanda kake so ka keɓance da addu'a babu laihi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk